أجمعين bayan haka lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadisi na dubu da ɗari uku da talatin da hudu a cikin sahih na al'imam al-bukhari a yau za mu tashi akan hadisi na dubu da ɗari uku da talatin da biyar wanda kaman hadisin al'imam al-bukhari ya aje babi da babu kira'ati fatihatil kitabi alal janaza wannan babi ne wanda zai bayanin hukuncin karanta fatihatul kitabi akan gawa a karanta mata alhamdulillahi rabbil alamin har ƙarshen sura وقال الحسن الحسن البصري يقرأ ويشيلي من وند زيما قاوى صلى زي كرنتا على الطفل ga yaro karami zai karanta bi fatihatil kitab ya karanta fatiha in ya zo yi mashi addu'a wa ya qul Allahumma ij'alhu lana faratan wa salafan wa ajra sai ya ce Allah ka sa shi ya zamo shi ya shiga gaban mu shine faraf wanda zai shiga gaban mutane dan ya gyara masu wuri kamun su zo shi ake cewa faraf a asli kenan zai karanta fatiha sannan zai ma yaron addu'a cewa Allah ka sanya shi marigayi gare mu. Faraf shi ne wanda zai riga matafiya ya shirya masu abin da ya kamata ya shirya masu. Wa salafan ya zamo magabaci gare mu wa ajran ya zamo lada gare mu. Saboda lokacin da ya zama na yaro ya rasu, ɗaya ko biyu yana zamowa kariya ga mahaifan shi, kuma Allah zai ba su ladan haƙuri wanda suka yi na rasuwar shi. Al'imamul Bukhari ya ce, Haddasa Muhammad ibn Bashar, ƙala haddasa na Gondar, ƙala haddasa na Shu'ba, an Sa'adin, an Talha, ƙala sallaitu khalfa bin Abbasin radiyallahu anhuma kinan sai dakata nan ha ya hawwala wani isnadin sannan al-Imam al-Bukhari yace haddathana Muhammad ibn Kathir qala akhbarana Sufyan an Sa'd ibn Ibrahim an Talha ibn Abdullah ibn Auf qala صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا أنها سنة ليعلموا أها ليعلموا أنها سنة دان سسان شيوا سنة عبد الله بن عباس شيني يسلى كان جنازة يكرن تفاتيح الكتاب sannan kuma yace dan kusancewa sunna ce malamai sabani suka yi wajen karanta fatihatul kitabi a cikin sallah ta janaza wanda abu hanifa da al'imamu malik rahimahumullah ba su ganin cewa za a karanta fatiha wajen yi ma mamaci sallah su ba karanta fatiha ga sallah ga mamaci don haka mutanenmu ba su karanta fatiha amma wannan hadithi na abdullahi ibn abbas ya nuna annabi ma haka yake da ya ce liya'lamu annaha sunna don su san cewa karanta fatiha din nan sunna ce irin wannan lafurin yana da hukumar rafi'i kaga dai ai abdullahi ibn abbas shine ya aikata haka sai ya ce kuma sunna ne to sunnawa abdullahi ibn abbas in ya tashi hakaito sunna sunnawa zai hakaito sunna ta annabi to wannan shine yasa malaman usulul fiqhi da malaman mustalahul hadithi suka ce akwai magana ko hadithi wanda zai tsowa mawqufun lafzan marfu'un hukma zai zamo magana tawana ce amma wannan yana nuna daga annabi yake kaga abdullahi ibn abbas shine yace dan su san sunna ce to irin wannan lafazin ana dangana shi ga annabi ne shine ake ce ma alhadithul marfu'u hukman lafazin na abdullahi ibn abbas ne amma wannan hadithin yana nuna annabi ya faɗi wannan hadithin annabi ne ya aikata haka da irin wannan da sahabi ya ce zamanin annabi mun kasance muna aikata abu kaza da abu kaza to wannan ma shi ma ana sa shi cikin alhadithul marfu' hukman jalaluddin suyuti ya ambata su cikin alfiya nashi yace wal yu'fa hukmur raf'i fi sawabi نحو من السنة من صحابي أباشي حديثي وند صحابي يفديش با النبي با تو أباشي hukuncin cewa daga annabi yake fi sawabi a cikin mafi rinjayen maganganu na malamai dan ibnu hazmin bai gana haka cikin wasu surori wanda aka ambata wal yuta hukmun raf'i fi sawabi nahu min sunnati min sahabi in sahabi yace wannan abu yana daga sunna to sunna ta annabi kenan kaza umirna in sahabi yace an umarce mu da mu abu kaza ba wanda ke umarnin sahabbai sai annabi sallallahu alaihi wasallama wa kaza kunna nara fi ahdihi ko kuma sahabi yace zamanin annabi muna ganin abu kaza to ana sa shi cikin sunna ta annabi aw an idafatin ara ko kuma bai dangana shi ma da zamanin annabin ba wannan duka ana bashi hukumul marfu'a dan haka karanta fatiha ga sallah ta janaza abu ne wanda yake wasu malaman ma sun tafi akan cewa wajibi ne saboda annabi ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ita kuma sallah ta janaza an ambace ta matsayin sallah. Yaushe ne ake karanta wannan fatihan malamai saɓani suka yi. Wasu malaman suka ce so guda ne kawai kamar dai yadda ake karanta ta a cikin sallah. Sai a karanta so guda. Akwai irin su Alhassanul Basari suna ganin za a iya karanta ta cikin kowace kabbara. To, amma dai mafi rinjaye shi ne karanta ta ake so guda kamar yadda ake karanta ta a cikin sallah باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن wannan babi ne wanda zai bayani akan yin sallah akan kabari bayan an rufe shi shi ma wannan mazhabi na malikiya ba su ganin yin sallah a kabari ɗaya daga cikin adilla nasu cewa annabi ya hana a yi sallah a makabarta don haka su ba a makabari sallah. To kaga akwai bambanci tsakanin a yi sallah ta azuhur ko sallah ta la'asar ko magrib ko isha ko subh a makabarta da kuma a sa kabarin gaba in an rufe shi a yi mashi sallah. الإمام البخاري حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر منبوذ wanda ya salla tare da annabi akan wani kabari wanda yake can shi kadai fa ammahum wa sallu khalfahu sai annabi ya limance su wa sallu khalfahu su sauran sahabban da mai ba da labarin hadithan suka yi sallah bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam qultu man haddathaka hadha ya aba amr shi mai riwaya ya ce wane ne ya baka labari da wannan hadisin ya aba amr yana nufin al-imam sha'bi qala ibn abbas yace abdullahi ibn abbas ne ya bani labari wannan kadai da an tsaya akhbarani man marra ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya wuce annabi yana makabarin sallah shi ya bani labari ko da ba a ambata abdullahi ibnu abbas ba wannan hadithi ne wanda malaman hadithi suke karɓar shi a matsayin hadithi muttasil ka san in ya zamana wani ya faɗi cikin isnadi to hadithi bai iya zamowa sahih faɗuwa a cikin isnadi kala-kala ce in farkon isnadi ne ɗaya daga cikin ruwa suka faɗi mutum ɗaya farkon isnadi ana ce mashi mu'allaq daga farkon mai littafi kamar al-imam al-bukhari a shafi mutum guda ko har zuwa ƙarshe wannan ana ce mashi al-mu'allaq ma awwalul isnadi minhu yuhzafu walau ila akhirih mu'allaqu in ya zama da mutum guda ne tsakki isnadi ba farkon shi ba ko wurare da yawa wannan ana ce mashi maqtu munqati munqati akwai bambanci tsakanin maqtu da munqati al-munqati shine mutum ɗaya ya faɗi a wuri guda ko wuri biyu amma ba jere ba al-munqati ake ce mashi akwai al-maqtu wa ma li tabi'in huwa al-maqtu wannan ana rikita wanda basu dan a sa mutum ɗalibi ya sa shiga cikin tarkizin shi sai a ce menene al-maqdu menene munqati al-munqati shine rawi ɗaya ya faɗi wuri guda ko wurare daban-daban amma ba su jera ba ba kuma farkon isnadi ba tsakiya shi ne ake cewa al-munqati wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati'ul awsali in mutum biyu a jere suka faɗi ana ce mai mu'abal in wani ya rawaito abin da bai ji ba ana ce mashi mudallas in ka yi zamani da malamin kenan in ka yi zamani da shi amma baka taɓa jin hadisi gare shi ba kuma wannan hadisin baka ji shi gare shi ba baka haɗu da malamin ba wannan ana ce mashi al-mursalul khafi to in yi zama na wa yu'rafu al-mursalu dhul khafa'i bi adami sama'i wal liqa'i in ya zama da ƙarshen isnadi ne tabi'i ya dangana wani ga annabi aha wannan abu ga annabi to ake ce mai mursal to ka a ce wanda sahabi ya faɗi wannan yana daga cikin abin da aka ma sahibul baikoniya intiqadi da shi da ya ce wa mursalun minhu sahabiyun saqat a la man ba'da tabi'i wanda ke bayan tabi'i ya faɗi dan in aka tabbatar da cewa sahabi ne ya faɗi to wannan hadisi ne muttasil wajen malaman hadisi yanzu nan da a ce al-imamu sha'abi da yace akhbarani man marra ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda kawai ya wuce annabi yana sallah wannan sahabi ne duk wanda ya zama da ya haɗu da annabi har ma ya wuce shi yana sallah wannan sahabi ne sai dai sahabban ƙarshen zamani irin su tijjani shi ne zai haɗu da annabi kuma ba sahabi ba ne Allah ya haza min gara'ibil umur eh to wanda ya wuce annabi yana sallah kan kabari wannan sahabi ne kenan su kotuna shi ko ba a san kowane ne ba la yadur kenan hadisi zai zama muttasil ne an gane to amma a nan a ƙarshe an gane ibnu abbas ne radiyallahu anhuma to annabi nan fa'ammahum ya yi masu limanci wa sallu khalfahu suka yi sallah bayan shi annabin shi ne mai riwaya daga ya ce kultu man haddasaka ya aba amr wani ne baka labari da wannan ya ce abdullahi ibn abbas alimamu sha'abi kenan wannan dai hadithi ya nuna ana iya sallah a kabari الإمام البخاري يتحدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن أسود رجلا أو امرأة دقى أبو هريرة رضي الله عنه يتي ونمتم بكي قوة متبقى kana yakunu fil masjidi yaqumu al masjida famaza shi wannan mutum yana zaune a cikin masallaci ne kuma yana sharan masallaci menene a gaban kurbuce walam ya'lamin nabi idan wannan nuska wadda ke gaba gare ni tana da akhfa dan walam ya'lamun nabi suka ce aha walam ya'lamin nabi ne ah ya walam ya'lamin nabi haka yake amma ni nan gabana walam ya'lamun nabi ha to da abin da ya kamata ولم يعلموا النبي inda haka ne da wawu zai zamo su sahabbai ba su sanar da annabi ba walam yu'limun nabiyya sai zama nabiyya maf'ulun bihi ne ba su sanar da shi ba amma in aka ce walam ya'lam wannan ya'lam din nan majzum ne to lokacin da aka samu iltiqa'i sakinai ne sai a yi ma wannan mim ɗin kasra in sakina nil taka yaksir ma sabak wa in yakun linan fa hadfuhu istahaqqa ya alam da hamzatul wasli din nan dukkan su sakina ne to dan haka sai a yi iksir ma sabak sai ka yi ma abin da ya gabata kasra dan haka kake cewa qul allahumma asalin shi ne qul allahumma idan walam ya'lamin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi mautihi annabi bai san rasuwar shi ba. Fa zakarahu za ta yau min sai annabi ya ambata wannan mutumin wata rana wa ina wane. Fa kala ma fa'ala zalikal insan wannan mutum ina yake me ke ne sha'ane shi qalu ma ta ya rasulullah. Suka ce ya ma'aikin Allah ya rasu. Kala afala adantumuni me yasa ba ku sanar da ni ba. faƙalu innahu kana kaza wa kaza qissatuhu kinan ya rasu ne da daddare suka ce ga abin da ya faru gare shi qala mai riwaya ce fa haqaru sha'anahu sai suka ga abin shi ba komai bane shi kawai dai mai sharan masallaci su a ganin su qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace fadulluni ala qabrihi ku kaini zuwa kabarin shi فأتى قبره فصلى عليه sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ma kabarin shi sai ya yi ma sallah akan kabarin wannan hadisi irin shi ya gabata ibnu hajar ya harrara cewa mace ce ita wannan mai sharar masallaci wata mace ce ta ummul masjid tana zama cikin masallacin kuma tana share masallacin malaman usulul fiqh suka ciro wani hukunci a nan wanda za ka yi mamaki don haka shari'a cike take da hanyoyi na ciro hukunci in dai baka sani ba baka sani ba amma ba wani hukunci wanda zai zo wa wani abu ko wata matsala wanda za ta zo wa cikin musulunci a ce cikin nusus na shari'a an kasa samun hukuncinta al'imamu aljuwaini shi ne ya ce nasosi na shari'a ɗayan goman abin da ake bukata na hukunce-hukunce ba su iya magance shi mafiya yawa hukunce-hukunce ana cire su ne daga kiyasi malamai suka mai raddi akan wannan ibnu taymiya ya faɗi abin da ya faɗa akan haka ibnu al-qayyim ya faɗa al-imamu shaukani a cikin irshad al-fahul ya faɗi abin da ya faɗa akan haka cewa ba haka bane nassosi na shari'a suna magance kowane abu ibnu hazmin ya ce duk wanda ya faɗi haka kafiri ne shi kuma da ya tashi cewa duk kowace matsala akwai an ambace ta da hukuncinta da sunanta da hukuncinta a cikin alkitabu sunna shi ma akwai cikarwa cikin maganar shi da ya ce an faɗi ma'anar hukuncinta to wannan yana karbuwa kuma shi ne gaskiya su wancan sun ce ko mai ishar ɗin ɗayan ɗari ba na hukunce-hukunce na sosi na shari'a ba su iya magancewa saboda na sosi na shari'a takaitattu ne ko ayoyin ƙur'ani dubu shidda ne da ɗari shidda da wani abu dubu shida da nawa ɗari biyu irin lissafi wanda muke yi a da na wash ɗin nan da sha hudu ne lokacin da za ka cewa kul wallahu ahad to nan ne ɗari biyun na ƙari da dubu shida suka ƙare sauran abin da ke ƙarshen nasi shine sha hudu ɗin to amma wannan kirgo na hafsu an asim da suke kirga shaka wannan yana da ƙari akan haka saboda wasu hamim alif lam mim su ayoyi ne a wajensu kenan dai takaitattu ne dubu shida ne da ɗari biyu da wani abu to in ka kalli ababen da yanzu ke faruwa a yau kaɗai wata matsala wadda ta shafi waya ta shafi wani kasuwanci sabo ta shafi kaza da suke faruwa ya ce idan hukuncinsu yake to kasawa ta malami ya kasa fiddo hukunci ba shi ne ke nuna ba hukunci ba yanzu wannan mata wadda ke sallah a masallaci take sharan masallaci kuma tana zaune a masallaci tana al'ada ko ba ta al'ada tana al'ada wannan shine mafi aglabi na mata annabi sallallahu alaihi wasallama ya san tana shiga masallaci ya san tana share masallaci kuma bai taba tambayar ta ba yaushe ne kike al'ada kake shiga masallaci yaushe ne baki al'ada ki je ki share masallaci to irin wannan shurudin akan hukunci wanda yake daukan al'amurra iri biyu zai ɗauki wannan zai ɗauki wancan to shi ne suka ce tarkul istinsal rishin neman bayani in ya zo daga annabi to matsalar tana haɗe komi nan ne suka ce ya halitta ga mace wadda take jinin al'ada ta shiga masallaci wannan hukunci yana kishiyan mazhabobi na malikiya da sauransu su ba su ganin mai haiba za ta shiga masallaci akwai hadisi wanda ke cewa annabi ya ce ba na halitta ma mai janaba da mace mai haiba shiga masallaci hadisi ne wanda bai inganta ba kuma shi ne irin malikiya suka dogara gare shi don haka mace mai al'ada tana iya shiga masallaci in akwai mai tambaya tun yanzu a fara na sa akwai wanda suke ‘yan malikiya ne za su ce ba su yarda ba to wannan sun cire shi ne daga shuru da annabi ya yi ya san wannan mata tana shiga masallaci kuma mace suka ce in ta balaga duk lokacin da ka gane ta zai iya zamowa cikin al'ada take kowace mace ce to don haka yin shiru na annabi wanda ya san kowace mace tana al'ada wannan yin shirin ya nuna hukuncin ya haɗe za ta iya shiga masallaci tana cikin al'ada ko kuma ba ta cikin al'ada kuma lokacin da Aisha radiyallahu anha annabi ya ce mata na wili na wili ni al-khumra mi koma ni abin sallah Aisha radiyallahu anha ta ce ina cikin al'ada annabi ya ce ai alhaidu din laysat biyadik ba ga hannunki take ba Aisha da ta zuro hannu wannan hannun nata cikin me yake da cikin al'ada kuma cikin masallaci cikin masallaci to wannan shigar da hannun Aisha radiyallahu anha yayi cikin masallaci ai wannan yana nuna juz'i na ta ya shiga cikin masallaci ya bismillah bata manyanta ba imma'atan ko wata riwaya ba da taba zuwa da cewa ba anna ajuzan ka gane ko su kuma masu ruwaya hadisi sun san me suke rawaitowa kinan dai imma'atan aka ce in aka ce imma'atan mafiya yawa tana dole ta balaga imma'a ce sawa'an lattijuwa ce karama ce ba ta da shekaru ko kuma tsohuwa ce to amma in suka tashi haka yi to hikaya za su iya cewa anna ajuzan inda ta girma kenan to tunda ba su rawaito cewa ajuzan din bane shi ma wannan sai a bar shi cewa ya hada duka an gane ita kuma Aisha ajuz ce Aisha lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu tana da shekara 18 kenan wasu iya ma namu ba a masu aure ba lokacin. Karatu nasu ya halitta su yi karatu na Alkur'ani. Saboda annabi sallallahu Alaihi wasallama kana yazkurullaha ala kulli ahyanihi. Annabi yana ambatan Allah, eh? annabi yana ambatan Allah a dukkan lokutan shi kenan ita mai wadda take jinin cikin jinin al'ada ya halitta ita ma ta karanta alkur'ani karantawa ba ta ɗauke shi ba ɗaukar tashi me yasa ba a yi saboda hadithin da ya ce Allah ya matsal qur'ana illa tahirun kan wanda ya taɓa alkur'ani sai wanda yake tsarkakakke yake da tsarki tare da malamai sun rinka bibiyar bahir din nan suka ce me ake nufi tunda ƙasar arna ne annabi ya aika qur'anin ya aika risala ta shi tana ɗauke da ayata alqur'ani sai suka ce a nan yana yiwuwa ana nufin kafiri ne kenan ma annabi ya ce innal mu'mina la yanjus kenan kafiri najasa ne kafiri ba tsarkakakke bane kenan nan ana nufin kan wanda ya taɓa alkur'ani sai mumini yana ɗaukar tahir yana ɗaukar wannan ana nufin kan wanda ya taɓa alkur'ani sai wanda bai da wanda yake tsarkakakke ne wanda ya yi awala tahir yana ɗaukar wanda ya arhala arwala yana ɗaukar mumini yana ɗaukar mace wanda ba ta cikin jinin al'ada dukkan su wannan tahir yana shiga to wannan ishtirak da ke da kwai cikin lafazin tahir shi yasa malamai suka ce mace mai al'ada ta kama mushafi da hannunta kai tsaye tana iya sa wani abu ta ɗauke shi eh ko na salula wannan shi ai ba a shi cikin masahib wanda aka rubuta saboda wani abu ne yake baka inuwa in ma za ka taɓa za ka taɓa wani roba ne ko wani ƙarhe na wayar ba wai rubutun mushaf din kake tabawa ba al-imam al-bukhari yace haddathana muhammad bin fadl shine shine wannan mun wuce shi shi dai ne hadisin ko babun wannan wani babi ne almayitu wanda ya mutu yasma'u khafqan ni'al mamaci yana jin bugun takalma da suke bugun ƙasa yana jin ƙararsu lokacin da aka binne shi wanda suka binne shi suka ba da baya al-imam al-bukhari yace haddathana ayyash qala haddathana abdul a'la قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العبد شباوة إذا وضع في قبره إن أكا أجيش أجكن قبرينشي وذهب أصحابه in waɗanda suka binne shi suka tafi ahu ahu ah na'am wa dhahaba ahu wa tuwliya aka bashi baya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qa'ani alihim shi yana jin bugawa takalman su atahu malakani yana cikin jin wannan sai mala'ika ya zo mashi mala'iku guda biyu su zo mashi fa'aƙa'adahu su zaunar da shi, faya ƙula nila sai su ce mashi, ma kunta ta fi hadar rajul Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, me kake cewa cikin wannan mutumin faya ƙulu ashadu annahu Abdullahi wa Rasulu, ina shaida cewa bawan Allah ne shi annabi Muhammad ma'aikin Allah ne. فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة sai a ce kalli wurin zaman ka cikin wuta da a ce baka yi imani da Allah da ma'aiki ba to yanzu tunda dai kai mai imani ne Allah ya musanya maka shi da wani wurin zama a cikin aljanna qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa yarahuma jami'an sai ga wuraren zaman shi wurin zaman cikin wuta inda bai aikata alkhairi ba bai imani ba sai ya ga kuma wurin da zai zamo shi ne wurin zaman shi na ƙarshe lokacin da ya aikata aiki na alkhairi wa ammal kafiru amma kafiri awil munafiqu ko kuma munafiki fa yaqulu la adri sai ce ban sani ba kuntu aqulu ma yaqulu nas abin da naji mutane suke faɗa shi nake faɗa fa yuqalu la daraita wala talaita baka sani ba baka karanta ba thumma yudrabu sai a bige shi bi mitraqatin da wata irin guduma ko wani marto min hadijin na karfe darfatan baina udunaihi wani irin bugo tsakanin kunnuwan shi guda biyu فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين in yayi wata irin kara duk wanda ke biye mashi ko wanda ke tare da shi suna jin wannan karan illa sakalai ne sai dai mutum da aljani su kadai ne ba su jin wannan karan wannan hadisi yana nuna mamu azaba ta kabari wanda yanzu 'yan zamani sun zo suna ta rubuce-rubuce wajen inkari na azabar kabari alhali alkur'ani ya zo da ita azaba ta kabarin ma in ma ba su yi imani da hadisi na ma'aiki ba kaji dai wannan hadisi ya nuna maka akwai azabar kabari amma har yanzu akwai wasu wai da sunan malanta suna nan suna inkari na azaba ta kabari kuma aka samu wasu daga cikin malamai wanda suke da tasiri su ma sun faɗi irin wannan don haka dai kuskure ne inkari na azaba ta kabari saboda alkur'ani ya zo mamu da abin da ke tabbatar da azaba ta kabari Allah yace walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal huni a yau kamun aji lahira da ka ga lokacin da azalimai suke cikin magagi na mutuwa mala'iku basitu aidi aidi wal mala'ikatu basitu aidihim suna shimfiɗa hannuwansu ko suna tara masu hannu su ce su ciro rayukansu ko kuma suna bugunsu dukkansu ana ce mashi bastul yadi wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu wannan bugu ake nufi kenan yana ɗauka ko dai suna cewa ku kawo hannunka dan a azabtar da kai a ce ciro ranka wannan cewa ciro ranka din mugun abu ne gare ka ko kuma ya zama da suna bugunsu suna cewa ciruranka ko kuma suna jizarike rayukansu a nan sai a su mala'ikun su ce aliyauma a yau tu ji zauna azabal huni kaga ba a riga aka je lahira ba kenan shi kuma in ya mutu yaushe ake binne shi lokacin da ya mutu haka wajen fir'aun Allah madaukakin sarki ya ce annaru yu'raduna alaiha waduwan wa'ashiya ana gitto masu wuta ko ana gitto su akan wuta safe da marice wannan kaga kamun aje lahira kenan wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab wannan duka yana tabbatar da azaba ta kabari mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara saboda laihuhuka da suke mutanen annabi nuhu ughriqu aka durmiyar da su cikin ruwa na tufan fa kaga fa wannan tana zuwa littartib wa taqib kenan fa udkhilu kai tsaye sai aka shigar da su wata falam yajidu lahum min dunillahi ansara dukkan wannan suna nuna azaba ta kabari tana nan za a yi ta wa tuwulliya wannan akwai wanda suka fasarta shi da aka kula da shi wai aka gama kula da shi waɗanda suke sun binne shi to nan dai abinda ake nufi suka ba shi baya wa zahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qar'a alihim shi yana jin ƙarar takalman su nan almalikiya suka ɗauki cewa za a iya bi tsakankanin kabari da takalma akwai wani mutum wanda ke bi tsakiyar kaburbura yana ɗauke da wasu takalma na fata ana ce mutu sift asiftu na'alun ulima ko ohida takalma wanda suke na fata ana ce masu asibtu wasabtu yawmun uhida wasubtu nabatun menene bi ma'amarin aw sabsabi kenan dai asibtu shine takalma annabi da ya hango shi yana sanye da wannan takalman yace ya sahibar sibtiyataini alƙisiftiyatak ya kai mai takalman fata jefar da su almalikiya suna da ta'awili wajen wai takalman nami ne saboda takalman ne kuma suka yi istillali da wannan hadithi akan cewa ba komi a bisa tsakiyar kabari abi da takalma to amma dai malamai suka ce wannan tunda annabi ya ce jefar da takalman shi yana ga bai halitta abin tsakankanin kabari da takalma. Amman cewarsu innahu la yasma'u qar'ani alihim wannan la yastalzimu ya zamo tsakankanin kabura ne. Ai duk makabarta tana da hanya wadda ake bi. Shi kuma mamaci in aka ajiye shi kusan inda ƙarar takalma ke kawo mashi zai iya ji ƙarar takalma su mana. Balle ma yana cikin ƙasa in kana cikin ƙasa dim dim ko daga nesa ne kana iya kaje shi kenan yanzu abin da za a yi ma malikiya lizimci da shi sai a ce wane ne ya ce shi wannan wanda ake jin ƙaran takalman nashi wanda wanda yake jin ƙarar takalman nasu wane ne ya ce masu takalman tsakiyar kabari suka bi duk lokacin da aka samu kamar ana ganin hadithi zai iya cin karo da hadithi sai a diba a gani idza ikhtalafatil amkina fala yujadu tanaqud kenan annabi yayi magana akan bi tsakiyar kabari shi kuma karar takalma ba lalle ne ya zamo tsakiyar kabari aka bi ba kenan wannan hadisi sai a dauke shi akan hani akan bi tsakiyar kabari shi kuma wannan jin kara sai a ɗauke shi a wani wuri inda ba tsakiyar kabari ba sai kaga dukkan hadisan sun yi aiki ba tare da sun bigi juna ba wannan kuma shine rajih bai halitta muna ƙara nabbahawa wallahi mu ba magana ba ake a makabartunmu yanzu a nan niyame na wai bi tsakiyar kabari bal taka kaburbura ake mutane suna ganin kabari bai riga lam yandatir aslan ga yanan kaburbura balle ma na yan yara kankana wallahi ana ganin shi ga zanen shi nan kabari ne kawai mutane za su buɗe takalma su suna suna wucewa to wannan haramun ne wannan haramun ne bai halitta wannan kuma taujihi na madhabi na almalikiya kun ji inda ya je kenan ana iya aji karan takalma ba lalle ne ya zamo tsakiyar kabari aka bi ba hani kuma ya zo ne na bi tsakiya ta kabari. Atahu malakani wannan mala'iku kenan munkar wa nakir za su zo mashi fa'aqa'adahu sai su zaunar da shi. Duk abin da aka ce na lahira ne ko na gaibiyat ne imani da shi kawai in ka ce za ka tambayi kaifiya ba ka iya ganowa ku dai kun ga kabarin da kuka tona kuka sashi kuma kun azama shi itace itace wanda inda zai dan dago kace sai sun bige shi wai na hausawa suka ce babu gara da iccen kushewa rikicin kabari ba wanda zaka cewa kare shi duk wanda ka dago biye ka zai to mutumin da bai iya dago kan shi ta kaka ne za a iya zannar da shi ciki to in kai irin wannan tambayan shine ake ce ma wal kayfu majhul annabi dai ya ce za su zamnar da shi kaka suke zannar da shi ba mu sani ba shi in ya tashi kaka yake zaune shin sai an kware wannan itace wanda aka aza saman kan shi ko ko za a ƙara yin ƙasa da ƙasa ne ya zama na itacen sun mai rufin ɗaki dukkan shi wannan su'ali ne anil kaif wannan annabi bai faɗa mamu kaka ne za a yi ba kuma mun yi imani da hakan yana tabbata sannan sai su tambaye shi me za ka cewa cikin wannan mutum shine annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake mumini sai ce bawan Allah ne ma'aikin Allah ne sai a gwada mashi wurin da zai zanna a cikin wuta da a ce bai imani da Allah da ma'aiki ba sai a ce mashi Allah ya musanya maka wannan wurin da wani wuri a cikin aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai ya gane su gaba daya amman kafiri awil munafiq wannan shakka ne daga rawi fa yaqulu la adri sai ce ban sani ba kuntu aqulu ma yaqulu an-nas naji mutane suna fada kawai na fada to yanzu nan sai mas'ala ta zo ta aqida menene hukuncin imanul muqallidi imani na wanda yake ji kawai yayi ana fada bai da tabbas bai karanta dalili ba yayi imani kamar da yadda mafiya yawan mutane suke yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah akwai lahira akwai aljanna amma in ka ce ka maka aya wadda ke nuna za a yi hisabi bai sani ba aya wadda ke nuna kaza bai sani ba balle ya kawo hadisi to wannan imanin shi kakaki ga yanzu wani ya zo ya ce na ji dai mutane suna cewa ni ma na faɗa da yawa daga cikin masu cewa la ilaha illallah ba irin haka bane to dan haka wasu sai suka taifi akan cewa wannan imanin nasu bai yi ba dole sai an koya ma mutum menene la ilaha illallah ga hujja ga menene to ahli sunna sun tafi akan cewa imanul muqallid ana karɓar shi wa imanul muqallidi lu'tibarin bi anwa'i dala'ili kallujaini wai imani na wanda zai za a faɗa mu abu kawai a ce Allah ya ce kaza ko Allah haka yake ko Allah ga yanda yake wanda ba ya da dalili ko na hankali ko dalili na alkitabu wa sunna akan wannan abu kuma yace ya yarda suka ce wa imanul muqallidi dhu'tibarin imani na muqallid imani ne karbabbe bi anwa'i dalail kallujaini da nau'o'i na dalilai daban-daban wanda suke karfafa imanin shi kallujaini wanda suke kama azurfa ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فكان كنون شغلا بيو فيسيح سيحة هكذا يسيح أوجمكم آه. يسمعها من يلي إلا الثقلين أنا سأكتي الثقلان متاني da aljanu. To, amma wajen kaddimuni kaddimuni nan aljanu za su ji, eh, sai hakan ya nan aljanu ba za su ji ba, amma wanda lokacin da ke cewa kaddimuni kaddimuni, ai hadithi ya gabata a baya ko? Kowa zai ji sai dai mutane ne su ne ba za su ji ba. malamai sun yi ta bayani akan me yasa anan aljanu ba za su ji ba can kuma aljanu za su ji menene ma yasa aka rufe mutane ba za su ji ba su kansu wancan yace da sun ji da sai sun so me nan kuma da za su ji malamai suka ce da zai zamo imani da ake imani ne idrari kai kanka kaji abin da zai faru gare ka kuna tsammanin yanzu da an fidda wani wata anguwa kawai aka hiddo nara jahannama aka sa a wurin kuna tsammanin a duniyan nan za a samu kafiri nara jahannam ka je ka ga mugun abu mutane na narkewa wannan in ka dawo baka iya bacci to ta kaka ne zaka iya cewa ka kafirce ma Allah to jarabawa ita ce Allah ya faɗi cewa akwai aljanna ka yarda ya faɗi cewa akwai wuta ka yarda baka ga su ba labari aka baka shine al-imanu bil ghaibi din nan to wanda zai yi irin wannan shine mai cikakken imani ko kafirai in suka ga mugun abu ba cewa suke min yarda ba Allah zai nuna musu ce hadihin narun lati kuntum biha tukadhibun a fa sihrun hadha am antum la tubsirun ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين لكنا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون كنا دامتن زيغا كومي يبين غريشي so in zai yi imani wannan imanin zai zamo imani ne na dore babu man ahabba addafna fil ardi al-muqaddasa aw nahwiha babi ne wanda zai nuna wanda yake ganin ko kuma wanda ke so ko yake ganin shi mustahabbi ko ya so a ce an binne shi a cikin ƙasa wadda take mai tsarki baitul maqdis الإمام البخاري حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى أن أيكم النبي الله موسى ملائكة متوى فلما جاءه yayin da mala'ikan mutuwa ya zo ma annabi Musa, sakkahu sai ya mare shi. Faraja a ila rabbi sai ya koma ma waje, sai ya koma ma Allah maɗaukacin sarki, faƙada arsaltani ila abdin la yuridul maut ka kai ni wajen wani bawa wanda bai san mutuwa. Faraddallahu alaihi ainihu sai Allah ya maida ma annabi mala'ikan mutuwa idan shi. وقال ارجع يتكما فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة يجي يدوكي hannun shi ya aza a kan sa inda ya aza hannun nashi kowane gashi da zai taba a wurin zai zamo yana da shekara guda. Kala ay Rabb ya ce, Ya Allah, sun maza, in wannan adadin shekarun inda ya aza hannun nan nashi suka kare, sannan me, ya ce, sun maut. Sannan mutuwa, kala fal'an, inda haka ne a yi ta yanzu. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة سيرو كي ألا يا كسن تدشي زوى بيت المقدس رمية بحجر كما يند أنك جيف دوتي إند زيكي كنن بانيسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلو كنت ثم النبي صلى الله عليه وسلم يتي دا إنا جنب la araitukum qabarahu da na gwada muku kabari na annabin Allah Musa alaihi salam ila janibi at-tariq gefen hanya inda al-kathib al-ahmar nan wajen wani raireja anan ne aka binne annabin Allah Musa alaihi salam arsala malaka ursila an aika wane ne zai aiko da mala'ikan mutuwa Allah don haka wani lokaci ana zuwa da fi'ili mabniyun lima lam yusamma fa'ilu ka san farkon fara na hausa a ce maka mabniyun lil majhul ko to saboda akwai ladabi na mu'amala da nahwu in abu ya shafi Allah ko ya shafi aqida saboda ladabin wasu in suka zo wajen Allah in ya zama na da'autullaha kaga in aka zo wajen irabi cewa ake Allah maf'ulun bih sun sun su ce mansub ala ta'wim maimakon ka ce Allah shi aka aikata mawa kai za ka aikata ma Allah sun ce mansub ala ta'wim dan haka ma suka hana a ce ما لغير العاقل ومن للعاقل دمه دم الله أنا تمشي من من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله to da za ka ce man lil'aƙili yalzamu zalika kana ce ma Allah al'aƙil shi kuma Allah ba wani nassi wanda ya zo da ce mashi aqil to don haka masu gyara ga ta'abirin nahwi sai ci ce man lil alimi kenan kaga Allah shine alim inna Allah alimu ghaibis samai wal amma li aqil ba nassun da yazo da cewa Allah aqil in ka ce ma li ghairi aqil wa man lil aqil to kamar Allah kuma ana ce mashi da man kenan ka samu Allah cikin wanda za a ce ma aqil shi kuma ba nasi akan ce mashi aqil an gane ko kidan irin haka sai a ce ursila malakul mauti sai a ce ursila fi'lun eh mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu an yi mai irin gini na wanda ba a ambata fa'ilin shi ba ya fi a ce mabniyun lil majhul an gina shi akan wanda ba a sani ba Allah ne ba a sani ba shi da ya aiko malakul maut eh an aiko wa annabi Musa wannan mala'ika falam ma ja'ahu fakkahu sai ya mare shi fa fakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim ya mare shi wannan mari yana nuna shi yasa idan mala'ikan mutuwa suka fita dan ƙarshe an ce faradallahu alaihi ainihu Allah ya maida mashi idan shi da sifa ina zuwa da sifa ta ba ta mala'ika ya zo mashi ba dan abin da ya sama cewa ya sallim ruhak wata riwaya kawo ranka to in ya zama da mutum ya zo ya ce kawo ranka ya zo ya kashe ka kenan to kai kuma sai inda mai ya kare to shi ne shi annabi Musa da karfin shi ya mashi irin wannan mari kun dai ji cewa tun kuɗa mutum kaɗai ya yi eh fawakazahu Musa faqada alaihi daga nan ya mutu yana da ƙarfi to irin wannan hadisin shine marubuta lalatattu misra ɗin nan suka ce misluka alf lalatacci da kuke ji suna sukan sunna ta annabi wallahi alladhi la ilaha illa huwa in suka je suka ga lalatattun na gaske ko magana ba za su ƙara yi ba ababen da suke faɗa an riga an gama tun a da an rinka magana akan sunna da suka akan sunna to a zamanin ne yanzu ma waɗanda ke yi sun yi sun kare kaga irin wannan hadisin kawai cewa suka ƙarya ce ta kaka kaza ta kaka kaza ta kaka kaza ta kaka annabi Musa zai iya marin mala'ikan mutuwa an san yadda mala'ika yake da ƙarfi da menene har kuma ya cire mai ido. Raddi shi ne mala'ika ba da sifan mala'iku ya zo mashi ba, kuma da ya zo ya ce kawo ranka. Kuma wannan ke nuna daraja ta annabi Musa. Ba wani mutum wanda za a zuwa ɗaukar rai shi mala'ikan mutuwa har ma ya tsaya yana cewa bari ya koma wajen Allah. kai ɗin banza kurumi za kai kurum kama san zai ɗauka ne to amma sai da yake ɗan gakan Allah ne yana daga cikin ulul azmi minar rusul maimakon ya mai abin da bai ji daɗin shi ba ya koma ma Allah faraja'a ila rabbi fa qala arsaltani ila abdin la yuridu al-maut bai san mutuwa nan ma sai suka soki lafazin ta kaka a ce mutum wanda yake irin Musa alaihi salam ya a ce ba san mutuwa bai san mutuwa to wannan ba kuskure ba ne da lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ah wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ah Aisha radiyallahu anha ta ce kulluna ya kahul maut dukkanmu ba mai son mutuwa kenan mutuwa daman mutane ba su son barin rayuwa faradallahu alaihi ainahu wannan ke nuna cewa bugun da ya mai idan shi sun fita qalar ja aqul lahu yad'u yadahu ala matni thawrin falahu bi kulli ma ghaffat bihi yaduhu bi kulli bi kulli sha'ratin wannan badal ne sana kenan ya aza hannu akan sa abinda hannun shi ya taba ko ya rufe rabbat ya rufe daga cikin jikin wannan satin na daga gashi to kowane za a ba shi sana shekara a kan shi in ya rufe shekara in ya rufe 200 shekara 200 in ya rufe 300 shekara 300 duk abin da dai hannun shi ya rufe ka kausan ka hannu wanda zai mari wani idan su hita ka san hannun ba karami bane qala ay rabb ya allah thumma madha sannan sai me qala thumma al-maut qala fal an kenan in dai mutuwa za a yi ولو عشت ألفا ثم ألفين بعدها فلا بد من يوم تصير إلى القبر da za ka rayu shekara dubu sannan a ƙara maka wasu dubu biyun bayansu wata rana sai kaga wannan shekarun sun ƙare ka koma kabari kinan in ya zama na mutum ya aikata alkhairi ya maje ya ji daɗi na lahira ya fi mashi sai ce a zo a ɗauka yanzu to sai ya roƙi Allah an yudnihi min al-ardil muqaddasa ramyatan bi hajar a kusanto da shi daga baitul maqdis malamai suka ce me yasa annabi Musa lokacin da za a ɗaukar ran shi ya nemi a kusanto da shi daga baitul maqdis saboda matattara annabawa ce, kaburbura na annabawa duk suna nan Baitul Maqdis, kenan dan su samu suhbatul salihin kusantan mutanen kirki. Wannan taujihi na farko kenan, ko kuma wasu suka ce dan ya zamo ƙurbul mahshar, dan in za a tara mutane taro na kiyama, daga can wajejen ne za a tara mutane. ke dandan ya zamo yana kusa wannan dai dukka na farkon ma za ka ji ya dan fi kusa saboda ɗaya ne daga cikin masallatai wanda suke masu albarka wajen baitul maqdis din nan kenan kusantar baitul maqdis din nan wadda kuma Allah madaukakin sarki yace barakna haulahu kenan annabi Musa ya zamo ya shiga cikin wannan albarka da ke gefen wannan masallaci in ma an biyo da cewa kusantar wasu annabawan to wannan shi ma ana iya ɗauka amma a ce don ya zo ya yi kusa da mahshar ne to kaga wannan akwai abin faɗa a wurin in haka ne da annabi sai ya yi wasiya cewa in ya rasu a kai shi can malamai suka ce da yahudu sun san inda kabarin annabi musa yake to da wannan kabarin sai sun je suna bauta mashi sai allah ya tsare kabarin ba tare da an an je ana bautar shi ba babu dafni bil laili wa dufina abubakar lailan wannan dishi ne alaje al-imam al-bukhari yace abubakar radiyallahu anhu ya rufe shi da dare al-imam al-bukhari yace haddathana uthman ibn abi shayba qala haddathana jarir عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل بعد دف... بعدما دفن ليلا بليلة bayan an rufe shi da dare guda kama wa huwa huwa wa ashabuhu annabi ya tashi da shi da sahabban shi wa kana sa'ala anhu annabi ya tambayi wannan mutumin ina wane fa qala man hadha fa qalu fulan dufina al-bariha fasallu alaihi sai suka yi mashi sallah wannan dai hadithi shi ne hadithin da dai ya gabata sai sati mai zuwa insha Allah za mu tashi hadithi na 341 insha Allah rai ma naltaqi nastaudi'u Allah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum على خير نلتقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين